بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga watan rabi'in al'awwal jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da goma ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam wallafar doktor karbawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin babi na biyu a wannan littafi mun yi karatu game da halatu darura mustafna dukkan bayanin da ake yi na haramci to sai mala ya ce halin larura an togace shi ma'ana in an shiga cikin halin larura to wannan kuma ainihin wato an yi afuwa an kuma yi ainihin wato musamaha a kai to sai muka tattauna game da malamai sun yi ittifaki game da abinci cewa idan aka shiga halin larura aka shiga matsananciyar yunwa wadda a ƙarƙashin wannan yunwa ta kai makurar da ana tsoron halaka ko a galabaita to sai aka ce za a iya mutum zai iya cin abin da aka haramta ko naman mushe ko wani abu mai kama da haka to sai kuma aka tattauna game da to in zai ci kaman yaya zai ci sannan kaman zuwa yaushe ne halin larura wasu suka ce awa 24 yawmun wa laila in dai mutum zai yayi wuni dare yayi gari ya waye kwana ɗaya ke na awa 24 bai samu abin da zai ci mutu wannan ya shiga halin larura ma'ana ya shiga matsi akwai wanda suka ce sai mutum ya kwana uku to ala'ayi halin wani zai iya wuni ɗaya galabaitarsa za a ga ta wuce galabaitar wanda ya kwana ɗaya so ya danganta da yanayin mutum da lafiyarsa ba da kuma ƙila yana da wata larura ma a jikinsa to saboda haka matukar dai an shiga halin larurar da ana kokarin galabaita ko kuma ana kokarin halaka to wannan shari'a ta yi afuwa mutum ya ci abin da aka haramta wanda imam malik shi ya ce to in za a cin mutum ya ce ƙoshi kuma ya yi guziri wasu malaman kuma suka ce a ba zai ce ƙoshi ba ballantana ya guziri ya ci gwargwadon bukata ma'ana gwargwadon yadda zai ji wannan larurar da ta tunkuɗo shi zuwa ga cin wannan haramun ɗin ta kau to in ta kau sai ya saurara ba wai sa haram ɗin zai a gaba ya ta ci ba wannan duk mun tattauna satin da ya gabata to sai kuma muka tattauna game da shin shi ma magani yana da irin wannan hukuncin misali a ce ga mutum ya kamu da wata cuta kuma lalle lalle maganin cutar wani magani ne wanda an hada shi da haram misali an hada shi da jinin kare misali ko an hada shi da kitsan alade ko an hada shi da kaza da kaza to shi ma dai mun tattauna maganganun malamai wasu suka ce Allah bai sanya waraka cikin abin da ya haramta ba wata larura da za ta sa mutum ya sha wani abu wanda shan sa haramun ne a matsayin magani kama a ce misali ga wata cuta ba ta da magani sai dai a kwankwaɗi giya saboda haka ga kuma mutum yana nema ya wato rayuwarsa ta salwanta ko ya shiga mawuyacin hali kuma an rasa maganin da za a sha sai giya ita an ce tana ba wannan maganin to shine wasu malaman suka ce a'a Allah bai sanya magani ba cikin abin da ya haramta wasu kuma suka ce a'a shi kansa magani ai duk gaba ɗaya babun su ɗaya da abinci domin da abinci da magani kusan abu ne guda ɗaya duk ana wato suna taimakawa ɗan adam ne ya rayu da haka ɗan adam yana buƙatar abinci yana buƙatar magani da haka idan aka ce an wayi gari an samu kai cikin gurin da ƙila babu ƙwararrun likitoci ko babu maganin kamar yadda muka karanta satin da ya wuce sai ya zamanto sai wani magani wanda shi kuma a cikinsa akwai haramu an haɗa shi da wani abu wanda wannan abun haramun ne to wasu malaman suka ce za a iya sha za a iya sha suka kiyasta shi da ainihin wato abinci wasu kuma suka ce ainihin wato ba za a haɗa shi ko a yi kiyasinsa da abinci ba kamar yadda duk bayani ya gabata satin da ya wuce to sannan sai kuma makaranta gaba ta ƙarshe cewa mutum shi kaɗai ba zai zama mabukaci ban yana cikin al'umma kenan har wannan maganar da ake ta yi ta mutum zai iya cin mushe ko ya ci ainihin wato naman alade ko naman kare ko kuma ya sha wani abu wanda aka haramta saboda halin larura to ashe matukar mutum yana cikin al'umma to babu halin larura lalle a cikin al'umma ba zai yiwu ba a ce kowa irin halin da yake ciki shi ma a cikinsa yake a samu mai dama dama a samu wanda shi ba mai ma san larura ba baya cikinta to in har akwai wanda suke ba su da larura suna da abincin yau har da na gobe ga wani ba shi da abincin da zai ci yayi awa 24 yana nema ya mutu to wanda yake da na sati daya a ajiye to dole ne ya dauko wannan abincin ya bawa wannan dan ai saving din rayuwarsa to kaga ba magana cin haram sai dai mutum ba a cikin jama'a yake ba shi sa yawanci irin wannan karatun zaka ji malamanmu suna ba da misali a halin tafiya tafiyan ma irin ta da wadda ba ba abubuwan sufuri irin na yanzu tafiya ce ko dai daga kai sai dokinka ko sai jakinka ko kuma ma tafiya ce ta ƙasa ila daga kai sai ɗan guzurin da kai kana cikin tafiya kuma guzurin ya ƙare ka ɓace a hanya wannan ɓatan da kai kan ka gano hanya ka yi zagaye da guzurinka ya ƙare kuma gashi baka shigo cikin inda za ka iya samun wani ba ga kuma halin tafiya ga kuma mutum yana nema ya mutu to kaga anan ya samu naman alade ko ya samu mushe sai ya ci amma mutum yana cikin jama'a a ce ya kai irin wannan matsuwar da har mushe yake ci jama'a sun san yana cin mushe ko yana cin naman kare ko naman alade ai da wahala a samu ko to wannan din mun tattauna dai satin da ya gabata قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اللفتات القيمة لفقهاء الإسلام في التكافل الاجتماعي ما قرره الإمام ابن حزم رحمه الله yake cewa yana daga wani abu mai ban sha'awa mai matuƙar ƙima da malaman musulunci suka ainihin wato yi bayaninsa shine attakafulul ijtima'i ma'ana wato wato taimakekeniya taimakekeniya shine attakafulul ijtima'i taimakekeniya matukar al'umma akwai taimakekeniya ina za a wayi gari a ce ga wani bai ci ba da safe bai ci ba da rana bai ci ba da daddare washe gari ma haka ai da wahala in ka ga haka to ba attakafulul ijtima'i amma in akwai attakafulul ijtima'i shi sa malaman fiqh wannan yana daga cikin abu mai ban sha'awa mai ban kaye na attakafulul ijtima'i da malaman musulunci fuqaha suka tabbatar cewa a dinga samun taimakekeniya a kan ka'idar wata awanu alal birri wattaqwa ku dinga taimaka wa junanku ainihin wato bisa abin da ya shafi nagarta da ayyukan da'a da kuma bin Allah maɗaukakin sarki da tsoron Allah ma qarrarahu al-imam ibn hazm ita ce ka'idar da imam ibn hazm ya tabbatar a cikin littafinsa al-muhalla id qala yana cewa la yahillu li muslimin idtarra bai halatta ga musulmin da ya matsu musulmin da ya shiga cikin halin takura da matsi an ya kula maitatan baya halatta ya ci mushe aula hama khinzirin ko ya ci naman alade wa huwa yajidu da'aman alhalin zai iya samun abinci fihi fadlun wanda ya yi rara ya ragu an sahibihi daga dan uwansa li muslimin wannan rarar abincin na musulmi ne auli zimmiyin ko kuma na kafirin amana ne ko da na kafiri ne in dai abincin ya yi rara kenan baya halatta musulmi ya ci mushe ko ya ci naman alade alhalin zai iya samun rarar abinci a wajen wani wani nan musulmi ne ko ba musulmi ba ne li'anna fardan ala sahibi ta'am domin abin da yake farilla akan wanda ya mallaki abinci idamul ja'i ya ciyar da mai wace karka dauka wajibi ne yana daga cikin abin da yake farilla ne ga wanda yake da abinci ya ɗebi iya wanda zai ishe shi yana da rara to wajibi ne a wannan rarar ya ciyar da mai wace har tsananin rayuwar nan da ake kallo ai duk wannan takafulin legitimai din ne yayi karanci ko kuma kace aka rasa shi amma da radadin talaucin da ake fama da shi za a samu sauki a takafulin legitimai saboda akwai taimakekeniya duk yanda za a yi za a samu wani mai dama dama za a samu wa'anda su matsalolin nasu ba su sha kansu in wani ya nitse cikin kogin matsala yana ta tambal tambal to a samu wani shi matsalar iya idan sawu ta zo masa wani kuma a samu kila matsalar da ba ta wuce iya gwiwarsa ba akalla a samu wani shi iya kugu yana ganin duk abin da ke faruwa a sama amma dai kasan dai ruwa a wato matsala ta cinye kasa to sai aka samu kaga ashe matsalolin hawa hawa ne sai ga wani wanda su kuma matsalolin sun sha kansa gashi ya ma sun ya nitse a cikin su yana nema ya halaka to yanzu ina wanda shi matsalarsa iya idan sawu akwai ina wanda shi matsalarsa iya kugu su yi kokari su kawo wancan dauki su ceci wanda shi kuma gashi matsala ta shanye shi yana neman mutuwa shine at takaful lil shima'i din na fata an gane to kaga in har akwai irin wannan ina da mutum zai ci mushi yanzu ka iya samun wani yana tanadin abincin wata guda musamman ma'aikata zai siyi duk abin da zai siya na wata guda don ya san kila albashi dan ma'aikaci ne shi dan albashi ne sai kuma wani wata wani hatta magi su mai su waye duk gishiri da waye duk zai siya ya aji ka iya samun wani shi kuma dan kasuwa ne duk lokacin da kasuwarsu take garawa zuwa yake sai abincin shekara guda a buɗe sto a damfare shi a ciki da shinkafar da za a ci da taliya da makaroni da waye da waye da jarkokin mai kawai a zube su a sto magin ma sai a kawo wajen katan-katan na magi kawai ya aji ya yi bajet ɗinsa na shekara ba laifi ya yi ba kuma nabi sallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatan aka samu alfai'u yana ware kowace cikin matansa ya ware abincin shekara amma ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam in kana koyi da shi baya ajiye abinci ga mai wata sau nawa wani zai zo ma a halin yunwa ya shiga gidansa a rasa abincin shi ma so saboda kaga ashe ga wani ya ajiye na sati na wata guda akwai wanda ya ajiye na shekara ka iya samun wanda shi kuma iya kokarin sa yana iya ajiye na sati guda akwai wanda kuma kullun sai ya fita ya samu amma fa yana da kyakkyawar hanyar samowa sai dai in ya tashi samowa iya na ranar kawai Allah ta'ala yake bashi gobe ma an ci sai an sake fita to ga wani shi duk matsalolin sun wuce na baya bai ajiye na shekara ba ballantana na wata ko na sati to na yau da kullun din ma abin ya gagara to sai a samu wanda shi ya ajiye na sati ballantana wanda ya ajiye na wata ballantana shi yalla bai da ya ajiye na shekara guda sai su tsatsakuro sai a yi kama kama a takaful legitimai din nan sai a dan tashi wani kaso sai a ba wannan ba sai ya ci mushe ba tunda yana cikin jama'a kuma ka sani shi ranar abincin nan fa ko na kafiri ne fa karba layi ba za a bar dan adam wato saving life yana da matukar muhimmanci shi yasa kuskuren da ake samu a ma'aikatan lafiya a ce an kai mutum asibiti ka duba kasashen da suka ci gaba an kai mutum asibiti a ce in ba ajiye kuɗi ba ba za a taba shi ba mutane nawa ne za ga sun mutu a wannan an ajiye ga mutum yana cikin mawuyacin hali maimakon ceci rayuwarsa in ya dawo ya zama ya abin nan sai ku rike shi ku ce ba ku sallame shi ba sai an biya amma saboda halin jin kai sai ka rasa a gamu mu ne al'ummar musulunci al'ummar jin kai amma sai ka rasa ina jin kan yake an kawo mara lafiya ba kuɗi kawai sai a ce ba za a taba shi ba kuma kar ka ɗauka likitan wani arne ne ko wani wanda ba musulmi ba ne ka iya samun mai suna irin naka ne musulmi ne amma ya ce ba zai taba shi ba sai an ajiye kuɗi ko ga mace tana kan gwiwa a ce ba za a taba ta ba sai an ajiye kuɗi wai sai ga an rasa ɗan an rasa ta duk da mutum baya wuce kwanakinsa baya wuce lokacinsa amma akalla a sauƙaƙa wa ɗan adam raɗaɗi ko da dai ba mutuwan zai yi to a ɗan sauƙaƙa masa shi yasa daga cikin tsarin majinyata masu yin jinya ai har da rarrashin mutum su dinga kwantar da hankali a ɗan dinga yi masa hira ko da su a iya iliminsu sun tabbatar da ba zai tashi ba ba kawai zuwa za a ce to kai me wani na wani damuwa wa'adin naka saura kwana nawa gaba ɗaya a iya lissafin mu da wuya kai sati a ga wannan gaskiya shi ma likitan yana buƙatar shi ma a yi masa treatment na fata an gane za a yi ta jinsa ne da hira da sauransu to ka gani yana faruwa yana ɗan jin abu ne wanda yake yana yaduwa ana ji to kaga duk irin wannan kaga kenan za mu je gabar da idan ga wani mai abinci a nan fa ba magana wai na musulmi ne abincin ko na arne mutum zai mutu ga wani yana da abinci an ce ya ba shi yaƙi to shi in yunwa ba ta riga ta rarake shi ba zai iya wafta da ƙarfi ya ci in kuma yunwa ta riga ta kai shi ba zai iya kwata ba a samu wasu ƙarci su danna wannan su kwace su ba wannan ya ci a fata an gane saboda wannan ya rayu shi yasa sai yake cewa da haka abin da yake wajibi ala sahibin da'am ga wanda yake ya mallaki abinci idamul ja'i ya ciyar da mayunwaci fa idza kana zalika kazalika idan har al'amarin haka yake falaysa bi mutarrin ila almayta kenan aw wala ila lahmi khinzirin to bala ma a samu wani wanda ya matsu zuwa ga cin mushe ba ballantana cin naman alade da wuya a samu dan dole za ga ko a halin tafiya ne ana samun wanda shi guzurinsa da saura an fahimta ko ruwa ne abin nan to shi ya yana da yana da wanda ya sha ya rage shi yasa daga cikin wayan da annabi sallallahu alaihi wasallam in ban manta lafazin hadisin ba yake cewa Allah ba zai kalle su ba ranar kiyama ai hadda mutumin da a halin tafiya ga mutum yana cikin mawuyaciyar wahala ta kishirwa shi kuma yana da rarar ruwa ya hana shi ga mutum yana cikin halin jin kishi shi ya sha ya yi tatil ya mayar da salkarsa cikin abin nan a ce dan bashi ya sha makwarwa ɗaya ya hana shi na fata gane gara a ce an tafi a haka har a kai matakin da duk gaba ɗayan ku guzurin naku ya ƙare ko kuma a shi in a halin zaman gida ne mai abincin shekara shi ma tura ta kai bango baya iya ajiye na shekara mai na wata shi ma baya iya ajiyewa mai na sati ma ba duk abin ya gagara duk kun zama iri ɗaya duk a ciki kuma da wahala a samu al'umma ta zama haka to in duk kun zama iri ɗaya to shikenan gidan wane shine abin da ke gidan wane yanda gidan wane yake da matsaloli to gidan wane ma duk hakan abin yake shikenan sai kuma a waye gare duk in an shiga cikin halin larura da takura tunda duk al'umma ce ta shiga sai a ci mushe ko a ci naman alade ko kare ko wani abu mai kama da haka mafhum walahu an yuqatila an zalika kuma shi wanda yake cikin halin matsin nan yana da damar ya yi fada an yi katila ya yi yaƙi ya yi fada an zalika a kan haka ga abinci yana kallo ga shi halin da yake ciki ga kishirwa yana ji ga ruwa yana kallo an hana shi to zai iya yin fada don ya samu abincin ya ci ko ya samu ruwan ya sha fa'in kutila to idan garin kwata da ƙarfi shi wanda mai abincin ya fi shi karfi ya mangare shi ya faɗi ya mutu shi wanda ke cikin halin larurar garin kwatar abincin saboda halin da yake ciki sai ainihin wato wanda za a kwata a wajensa sai ya buge shi sai ya mutu fa'ala qatilihil qawadu to kisasi ya tabbata akan wanda ya kisa sai an yi kisasi ya yi kisan kai haka za a yi kisasi ya yi kisan kai wa in kutilal mani'u an fahimta idan kuma aka kashe wanda ya hana ɗin kuma fa wanda za a kwaci abincin a hannunsa ne sai ta Allah ta kasance garin kwatar shi wanda zai kwata saboda halin da yake ciki yana neman halaka yana neman mutuwa don haka ba da wasa ya tafi wajen kwatar ba da wasa ya je ba don haka garin kwatar kuma sai wanda za a kwatar a hannunsa sai ya mutu fa ila la'anatillah kaji shi kuma ya tafi zuwa ga tsinuwar Allah ya rasa ransa kuma ga tsinuwar Allah kaga abun yayi yawa an kwaci abincinsa an ci sannan kuma ya tafi lahira garin hana abinci da haka wanda shi kuma aka zo kwatar garin kwatar ya mutu shine almane fa ila la'anatillah li'annahu mana'a haqqan domin ya hana haƙƙi yanzu shi mai kwatar haƙƙinsa ne zai kwata kaji kaji inda haƙƙin wani yake zama na wani shi wanda zai kwatar a wannan lokacin ai haƙƙi ne ga wannan mai abincin ya ciyar da shi kamar yadda muka karanta a baya li anna fardan ala sahibi da'am it'amul mai ja'i dan haka shi yanzu tun daga halin da yake ciki na matsananciyar yunwa da yunwa tana nema ta galabaitar da shi ko ta salwantar da rayuwarsa to yanzu haƙƙi ne ga mai abincin ya bashi abinci ya ci to sai ya hana to yanzu in ya je kwata in an kashe shi a yi kisasi in kuma shi ne ya yi kisan garin kwata to shi kenan wanda aka kashe din kuma fa ila la'anatillah Allah ya kiyaye li'annahu mana'a haqqan domin ya hana haƙƙi wa huwa da'ifatun bagiya dan haka ya shiga cikin azzalimar jama'a shi wanda aka kashe din yanzu wanda ya hana din to ya shiga cikin at-da'ifatu bagi da'ifatun bagiya ya zama jama'a yana cikin jama'ar da za a kira ta jama'a azzalima qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma ya ce fa in baghat ihdahuma alal ukhra idan jama'a guda biyu sai ɗaya ta nemi ta yi zalunci akan ɗaya fa qatilul lati tabghi to ku wayanda ba ku a cikin su ga wata jama'a ga wata jama'a sai wannan jama'ar take so ta yi nuna fin ƙarfi da zalunci ta farma wannan an fahimci kawai fin karfi ne da zalunci to yanzu ku da kuke gefe yan ba ruwanku kenan to ku kuma sai ku zo ku haɗu da ku ƙara karfi da waɗannan sai ku farma waɗannan waɗanda za su yi zalunci ina fata an gane faqatilul lati tabghi sai ku yaƙi wannan wadda za ta yi zalunci hatta tafiya ila amrillah har sai kuma yadda ita zuwa gaban umarnin Allah wa mani'ul haqqi shi fiƙihun malam anan ya ce wanda duk ya hana haƙƙi bagin to shi ma azzalimi ne wanda ya hana mai haƙƙi haƙƙinsa to azzalimi ne bagin ala akhihi azzalimi ne akan dan uwansa allazi lahu alhaq wanda dan uwan nan nasa yana da haƙƙi amma ya hana shi ba fa wai ana magana ka ciyar da iyalanka ko ka ciyar da iyayenka waɗanda suke karfin su ya kare ba su da karfi ko ka ciyar da ko ka taimaka yan uwanka na jini ba fa wannan ake magana ba kana ji a halin da ake ciki fa ba magana abincin na musulmi ne ko na kafiri ne ko na waye kwata za a ba wa wannan dan yaran ka ji wata ka'ida ta musulunci an san abubuwan ga yanda suke to amma abubuwa mataki mataki ne an kai gabar to amma abin da ake so ko da yaushe ka tuna kaga ashe larurar ita ma sai in ta kai larura ba kai bane za ka kirkiri larurar ka raɗa mata suna larura ka ƙaddara ta kuma ka buɗa wa kanka ƙofa ka je ka yi a'a yanzu shi kansa kaga maganar yunwa da cin abincin ai kaga satin da ya wuce an gaya mana kamar yaushe sai in mutum ya kai yaushe ba abinci sai in mutum ya shiga wani irin situation to duk wannan shi ke warantin ɗin waɗannan matakan yake cewa wa bi hadha qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mani'iz zaka da wannan irin wannan dalilin ne sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya yaƙi ainihin wato waɗanda suka hana zakka da irin wannan dalilin ga talakawa suna cikin bukata ga masu kuɗi suna ta hawa manyan motoci suna shiga manya-manyan gine-gine suna dilin da manya-manyan kuɗaɗe kuma an san ba sa cire zakka sai na abubakar ya ce wallahi sai ya yaƙe su ko su ba da zakka ko kuma a yaƙe su a kwata har ma wasu cikin sabai suke ganin mutanen nan fa suna sallah musulmai ne ya za a yaƙe su sai na abubakar ya ce wannan rantse da allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka duk inda ka ji maganar sallah da zakka yawanci suka lafazin alkur'ani da ya zo da sallah da zakka yana da yawa to ya mutum zai tsaye da sallah kuma ya ƙi ba da zaka aqimus salata wa atuz zakata aka ce shi kuma zakan nan haƙƙi ne na talakawa duk wayanda aka ce a ba za a gaba bukata ne innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil an ce a wara kuma ɗaya bisa arba'in aka ce ka ɗauka cikin dukiyar Allah da ya baka ajiya ba ta ka bace haka ka faɗo baka da ko anini a nan ya baka kuma ba wai don kafuwa nan bai ɗauka ya baka ya ce kuma in shekara ta yi ka yi lissafi in kuɗinka ya kai miƙidarin da shari'a ta ce in kuɗi ya kai a fitar da zaka ka raba arba'in ka ba wa talakawa kashi ɗaya ka riƙe talatin da tara laifin ya kai ma na fata an gane wannan bayanin di yana cikin muhalla ibn hazam ne di ya kawo wa'annan bayanan az-zakatu shar'iyya sai kuma yanka irin na shari'ar musulunci alhaiwanatul bahariya kulluha halalun alhaiwanatul bahariya dabbobin ruwa kulluha halalun dukkaninsu halal duk dabbar da take a cikin ruwa to halacci alhaiwanatu dabbobi min haithu maskaniha wa mustaqarriha duba da gurin zaman wannan dabbar da matabbatar wannan dabba nau'ani to sun kasu nau'i biyu su dabbobi lura da la'akari da a ina wannan dabba take ina ne matabbatarta to dabbobi in ka koma zuwa ga wannan sun kasu kashi biyu bahariyatun wa barriyatun akwai dabbobi 'yan ruwa wa barriya akwai dabbobi 'yan tudu wanda su kuma ba a ruwa suke ba falbahariya su dabbobin ruwa wa na'ani abinda muke nufi da dabbobin ruwa ma yaskunu jawfal ma dabbobin da suke zama a cikin ruwa wala ya'ishu illa fihi kuma dabbar ba za ta taba rayuwa ba sai a cikin ruwa wannan ita ke kira dabbar ruwa ba wadda tana da zaɓi ba ko ta rayu a tudu ko ta rayu a ruwa a'a wadda ita a ruwa take rayuwa ana fitar da ita daga ruwa mutuwa za ce ba za ta iya rayuwa ba to irin wannan ake magana kullu ha halalun to irin wannan dabbobin ruwan dukkan su halal ne kaifa ma wuji da duk yanda aka same su kawai a ɗauka a ci sawa'un abin nufi duk ɗaya ne ukhizat min alma an kamo su ne daga cikin ruwan hayya suna da rai au maita ko kuma an kamo su daga ruwan ne maita a mace duk yadda ka same su dabbobin da ba sa rayuwa sai a ruwa in da rai a ci in sun mutu ma ya halatta a ci ɗafat aulam ta ɗufu sukutun da guda ka same ta shi ne ɗafat gaba ɗayanta ka same ta aulam ta ɗufu ko kuma ta ta ila abinda ka sa wajen kamo tan ya dagargaza ta ta zama pieces shine lam ta dufu gudanta ka same ta ko ta ta ta diddige ila ka harbe ta da wani abu ne ko ka jefa mata wani abu da shi ka kamo ta yastawi fi zalika samaku wal hitan yastawi fi zalika daidai yake a wannan hukuncin as-samaku kifi wal hitan da dabbobin ruwa duk daidai ne da kifi da duk dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa a wannan hukuncin da aka yi bayani duk ɗaya ne in an kama su da rai a ci in sun mutu a ci in gudansu ka same su sun yi saman ruwa a ci in wata dabbar ruwan ce ta fara farautar wata sai ta ci iya wani kaso ragowar ya dago ba a same ta kwamfilin ba shi ma ka ci wa ma yusamma kalbul bahar abinda ake cewa karar ruwa aukin zirul bahar ko aladar ruwa au gairu zalika ko wani haka duk ya shiga ciki abinda karar ruwa yana ciki abin nan aladar ruwa yana ciki duk abin da yake na ruwa yana ciki wala ibrata biman akhadha kuma ba a la'akari da waye ya kamo kaji ita dabbar ruwa ba waye sai musulmi ba ko john ne ya kama shi za a ci an fahimta ba la'akari da waye ya kamo ta wasa da ha ba a la'akari da waye farauto ta musulman au gaira musulmin musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba a tam inda dabbar ruwa ce karka tambaya to wannan kifin ka amma na ganta tar waɗannan taga su na ga ababban kare ta waye ya kamo ta a ce to wannan dai oka ne ya kamo ta ka ce a to ba ka ci ba oka ba za ka ci ba ka ba kifi ka bar nama a babin kifi da dabbobin ruwa ba ruwanka da ya kamo ko da kwa da ya kamo ɗin abin ya mutu ita dabbar ruwa da ta mutu da tana da rai da ɗaya da musulmi ya yi su ɗinta da kafiri ya yi su ɗinta da ɗaya ne na fata an gane faƙaɗu wasu Allahu ala ibadi domin hakika ubangiji ya riga ya yalwata wa bayansa shi sa tsayawa tambayar ma wannan bata wa kanka lokaci kake Allah ya riga ya yalwata wa bayansa bi ibahati kulli ma fil bahar ta hanyar halatta musu duk abin da ke cikin ruwa sai dai an kamo irin dabbar da kai kake ganin ba aka ci ba to ba haramun ba ne kai ne kake kyankyaminta ba aka ci ba kamar wani ya gyara sai ci na ba ta gane dan a iya kamo wata dabbar ka ce ai wannan ta yi kama da mutum oho maka ne in ba za ka ci ba shi kenan an fahimta gabi da aka duk dabbar da take cikin ruwa Allah ya yalwata wa bayansa ya halatta musu su ci duna an yi harrima nau'an mu'ayyanan ba tare da ya haramta wani nau'i na dabbobin ruwa da abin ayyana ba ba wata dabba da Allah ya ayyana ta ya faɗi sunanta ya ce ya haramta ta a cikin dabbobin ruwa au yashtari da zakatan lahu ka gairi kamar yadda babu wata dabba da Allah ya sharɗanta cikin dabbobin ruwa ya sharɗanta sai an yanka ta sannan a ci kamar sauran dabbobin tudu haji wata rahama ta Allah da kuma ainihin jin kai da kuma falala bal taraka lil insan a'a dabbar ruwa Allah ya bar wa dan adam an yujahhiza ma ala ma yahtaju ila al ijhaz min an yujahhiza ya yanka ta da ala ma yahtaju ga abin da yake da bukata ila al ijhaz minhu zuwa ga yanka wannan dabba ya yi amfani da duk abin da yake ganin zai yi amfani da shi don ya yanka wannan dabba ta cikin ruwa bima ya taɗi'u da duk abin da yake da iko ya samu to ya amfani da shi wajen yanka wannan dabbar kawai abin da ake so mutajanniba nitta'aziba ya nisanci azabtar da dabbar kawai ubangijin da ya halicce ta yana tausayinta baya son a wahalar da ita duk da ya halatta maka kaci amma ya ce kai amfani da abin da nan da nan za a hutar da ita a yanka ta a fitar da ranta kar ka nemo abin da sai dabba ta wahala ta sha azaba kafin ranta ya fita to wannan kaɗai aka hana amma da aska ne da reza ne da sillan kara ne da tsinkaran dutse ne duk abin da ɗan adam zai iya samu don ya fitar da ramin wannan dabba ba tare da ya azabtar da ita ba ya yi ma amkanahu gwargwadon abin da zai iya samun damar yi ƙala ta'ala bangiji ta'ala ya faɗa mumtannan ala ibadi yana mai nuna ni'imarsa da baiwarsa ga bayinsa wa huwa allazi sakhara al-bahra ubangiji ta'ala shi ya hore tekuna da teku Allah ta'ala shi ya hore ta ya samar da ita in kaga teku iya ganin idanka halittun da ke cikin ta Allah ne kada ya sani Allah ta'ala ne ya hore teku me yasa sai ce li ta'kulu minhu lahman tariya don ku dinga cin nama daga cikin teku tsariyan sabo ka saba cin naman kan tudu ka ci kaza ka ci kaza to ga wasu namomin da wasu dabbobin na cikin ruwa Allah ta'ala ya hore teku da ya hore ta litakulu min dan ku ci minhu daga abin da Allah ya halitta a ciki lahaman akwai nama a ciki tsariyan sabo ka ɗauko ka zo ka sarrafa ka ci suratul nahl aya ta 14 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce uhilla lakum saydul bahri an halatta muku abin farautar cikin ruwa duk abin da kuka yi su kuka kama a cikin ruwa an halatta muku wa da'amuhu ku ci wannan abin wa da'amuhu da abin da za ku yi guzuri da shi haka wasu malaman suka fassara abin da za ku yi guzuri da shi wasu kuma suka ce wa da'amuhu da abin da ruwan ya tankaɗo shi kila ya mutu ba a san me ya kashe shi ba ma ruwa ya tunkuɗo shi yanzu gashi ba tare da kawo wahala ba kawai kana zuwa haka katon kibi ruwa ya tunkuɗo shi gefe shine da'am don haka abin da ke cikin ruwa in kun farauta Allah ya halatta muku wa da'amuhu da abin da kuma ruwa ya tunkuɗo shi gefe mata'an lakum wannan abinci ne a gare ku abin amfani ne gare ku walis sayyara da kuma matafiya sune as-sayyara ku da kuke mazauna gida ku je lokacin abinci yayi a ce to mai gida za a dora za a dora tukunya ka ce to bari mu je teku bari mu je bakin kogi kana zuwa ka jefa fatsaka ko ka jefa duk abin da zaka iya ka yayi mu abin da zaka debo a cikin ruwa ka zo kar ai miya lami haka matafiyi shi ma kila guzurinsa ya wuce ya kare ko ya kusa kare ya biyo ta gefen teku ya ga irin wannan shi ma sai ya diba walis sayyara ai al musafirin suratul ma'ida aya ta 96 fa amma subhanahu wata'ala kaga ubangiji sai ya game dukkan dabba cikin ruwa walam yukhassis shay'an bai keɓance wata dabba ba min ashiya bai keɓance wani abu ba daga cikin abubuwan da ake samu a ruwa ba Allah bai keɓance ba wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka ba mantawa yayi ba karka ce hadda kaza ma amma kamar kaza a ce shi ma ya halatta ubangiji bai manta ba baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane yana sane ce duk abin da ke cikin ruwa wanda baya rayuwa sai a ruwa ya ce ya halatta in ka ci zai baka lafiya kuma ba zai cutar da kai ba domin Allah ta'ala ya haramta dukkan alkhaba'ir al-muharram al-muharramu min al-haywanatil barriya to sai abin da aka haramta daga cikin dabbobin tudu yanzu ka fahimci dabbar ruwa baka da matsala da ita kai ka kama ko waninka da rai ko a mace kawai ka ci in ba za ka ci ba kai wa iyalanka ko ka ban masu ci su ci to sai kuma al-muharram abinda aka haramta min al-haywanatil barriya daga dabbobin tudu wa amma al-haywanatul barriya amma game da dabbobin tudu falam yusarrihil qur'ana falam yusarrihil qur'anu bi tahrimi shay'in minha alqur'ani bai bayyana haramcin wani abu ba daga dabbobin tudu illa lahamal khinzir sai naman alade khasatan a keɓance walmaitati da mushe waddam da jini wa ma'uhilla li ghairi lahi bihi da abin da aka yanka da sunan wani Allah min ayyi haiwanin na kowane irin dabba shi kuma ko da kifin da ka kamo a cikin ruwa sai ka kamo shi da ransa za ka yanka sai ka yanka shi da sunan wani Allah to yanzu ka haramta wa kanka cin wannan shi kuma duk abin da aka yanka da sunan wani Allah kowane irin dabba ne shi kuma ba za a ci ba an haramta shi kama ta kaddama kamar yadda wannan ya gabata fil ayatin lati ja'at a cikin ayoyin da suka zo bi sigatin muhaddada wato da siga iyakantacciya hasiratun wadda ta takaita lil muharramati ga abubuwan haramtawa fi arba'atin cikin abu hudu ijmalan a dunkule wa asharatin kuma ta yi bayanin su wato tafsilin a rarrabe cikin abubuwa guda goma don mun karanta satuttukan da suka gabata walakin alqur'ana alkarim sai dai alkur'ani mai girma ƙala anin rasuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam alkur'ani mai girma ya faɗa dangane da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith daga cikin aikin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya halatta wa mutane daɗaɗa ya kuma haramta musu abubuwa da suke masu cutarwa na ƙazanta wal khaba'ith abinda ake nufi da khaba'ith hiya allati shine duk abinda yastaqdiru hazzauqul hissi al'am linnasi shine dukkan abinda duk mutane suke kyamarsa fi majmu'ihim adun atattaransu mutane dukkaninsu suna kyankyaminsa wa in asagaha afradun minhum koda wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu suna jin daɗin wannan abin sun halatta shi suna ci amma za ka samu yawancin mutane sun tafi akan haramcinsa to wannan shi ake kira khaba'id ko da ka samu wani wanda ɗabi'arsa ta gurɓata shi yana ci kamar wanda za ka same shi yana cin naman kare ko naman alade ko mushe ba tare da larura ba kaga wannan ɗabi'arsa ce ta gurɓata amma duk mai lafiyayyar ɗabi'a wadda bata gurɓata ba in ka tattara mafi yawan mutane a dunkulensu za a ga duk suna kyamar wannan abu to shi ake kira khaba'id wa min zalika annahu naha alaihi salam wa min zalika daga haka ne ma annahu naha alaihi salam annabi alaihi salatu wassalam ya hana an akali luhumil humuril ahliya manzon Allah ya haramta cin naman jakin gida yawma khaybar ranar da aka yi yakin khaybar da ana cin naman jakin gida irin wannan jakinmu na gida to ranar da aka yi yakin haibar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi cikin dabbobin da aka haramta cin su hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin babu gazwati Khaibar hadisi na 4216 Imam Muslim a cikin nikahul mut'ati hadisi na 1407 an aliyin kuma hadisin sayyidina ali ne ya rawaito shi radiyallahu ta'ala an وقد قيل إن تحريم الحمر كان لعلة مؤقتة وذلك لحاجتهم إلى ركوبها حين ذاك أما آه كما تحرم كما تحرم بعض الحكومات ذبه العجول الصغيرة للحاجة إلى لحمها حين تكبر ونحو ذلك wa qad qila amma wasu malaman suka ce inna tahrimal humr wai haramta cin naman jaki kana li'illatin an haramta cin naman jaki ne saboda wani dalili wata illa muakkatatin ta iya lokacin wa zalika abinda yasa aka haramta a lokacin da aka haramta cin jaki abinda yasa aka haramta li hajatihim ila rukubiya saboda mutane suna da bukatar hawa jaki in aka ce a ci gaba da yanka jaki ana ci to mutane za su rasa abubuwan hawa hina zak a wannan lokacin kama ta harumu ba'dul hukumat kaman yanda wasu hukumomi suke haramta zabahal ajul wato as-sagira wato yanka al'ajul wato ijil wato 'yan ƙananan dabbobi assalamu